sura da muke cikin suratul baqara da muka fara wannan tafsiri a cikin wannan sura ma'ana saniya ce kaga an ce suratul baqara sura saniya to wannan saniya ce ba ake ta magana akan ta to wannan saniyar tawaye ce menene tarihin saniyar da haka shine zamu ji kamar da Maulana Musa bin Faida shi Ibrahim Yasir da Allah ya kawo cikin wannan tafsiri yake cewa wannan saniya an same ta ne suka ta neman ta suka same ta a hannun wani yaro matashi wanda yake tsananin biyayya ga mahaifiyarsa sai suka saye ta da kudin da ba a taba sayan wata saniya da irin wannan kudin ba kudin da aka saye ta da shi shine ba kudi ne za a ɗebo a aljihu ko a leda a ko a wani gana masu zo ba abin ya fi karfin haka kudin saniyar shine bayan an yanka ta an feɗe ta za a shimfiɗa fatanta sai a cika fatan da kudi da adadin kudin da ya cika fatan saniyan shine kudin saniyan kaga ai ba karamin kudi bane ma kudin kudi ne hasu ba sun tsananta a kansu ba da suka tsananta a kansu Allah fa zai tsananta musu sannan kuma a wannan yaro kaga shi kuma Allah subhanahu wataala masa kidan dogo damun wai fadin wani tashin wani su dai sun ji jiki Allah ya ce da kyar suka yi amma shi kuma kaga Allah subhanahu wataala ya datar da shi shi kuma ya samu arziki dan uwa akan wannan gaba yana nuna mana muhimmancin biyayya ga mahaifiya wannan yaro kaga dai yadda tarihin sa ya kara da alqur'ani mai girma Allah ya ambaci sunan saniyarsa wannan saniyar ba saniyar wani bane saniyar wannan yaron ne mana kuma ya samu wannan girma da daraja saboda tsantsan biyayyarsa ga mahaifiyarsa akwai tarihi mai yawa babansa mutumin kirki ne baban nan da ya zo rasuwa ya bar shi yana dan karamin yaro kuma iya wannan saniyar kadai yake da ita kaga saniya da mace da dan karamin yaro da me za ta ji ta ji da kulawa da yaro ko ta ji da kulawa da saniya wannan ba Allah da ya zo rasuwa sai ya bar saniyar a jeji bayan gari sai ya ce Allah na baka ajiyar saniyan nan na baka ajiyar saniyan nan har lokacin da ɗana zai girma Allah sai ka danka masa kayansa subhanallah kaji wanda suka san Allah wanda suka san Allah to suna bawa Allah ajiya ya ba Allah ajiya kuma haka aka yi shikenan a aka ce ya yi tawassuli da annabi ibrahim da annabi ishaqa da annabi yaqub don cewa yi ya rabbi ibrahim wa ishaqa wa yaqub astaudi'u indaka bakarati halihi idza kabira wa ladhi sallim hala ya allah annabi ibrahim ya allah annabi ishaq ya allah annabi yaqub ga sariya ta nan allah na baka ajiyarta ka danka wa ita dana a lokacin da ya girma kuma haka aka yi wannan yaro ya girma yana mutumin kirki shi ma wai dama yi masu iya magana suna cewa barewa ba za ta yi gudu dan ta yi rarrabe ba tunda babansa mutumin kirki ne mahaifiyarsa mutumin kirki ce Allah sai datar da shi shi ma ya zama mutumin kirki ya zama mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa kafin mu ci gaba da kisan wannan yaro zan da yi tsokaci kaɗan kan bawa Allah ajiya din nan don mu gane amfaninsa kuma mu riƙa yi Allah ana ba shi ajiya in ka ba Allah ajiya ku Allah ya fi kowa kiyaye ajiya an taɓa samun wani abu na ban mamaki da kuma wa'azi a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar yana zaune a majalisarsa sai wani mutum ya zo ya gaishe shi amma mutumin yana tare da wani yaro matashi haka bayan sun gaisa yaron ma ya gaishe da sayyidina umaru sai sayyidina umaru ya ce kai amma bawan Allah wannan dan wannan yaron ya yi kama da kai kamar hankaka da hankaka sai ce ai ɗana ne sai haba na san za a dina ai a kamar ta kai kama sai ya ce amma kuma amirul mu'minin wannan ɗa yana cike da abubuwan ban mamaki ya ce menene abin ban mamakin sai ya ce mahaifiyarsa ta haife shi ne bayan ta rasu eh mahaifiyarsa ta haife shi ne bayan ta rasu ta haife shi subhanallah dole na san abin is very shock zai ba mutum mamaki ta haife shi bayan ta- ta rasu aka ce ba mutumin ya ce abin da ya faru ina da matata mahaifiyar wannan yaro sai gari ya mana kunci babu yadda za a yi sai na fita neman abinci dama an ce wai ita mace da miji da babu ba sa haduwa gida daya yi dole sai mijin nan ya tashi ya kori babu to sai ya zauna da matarsa amma in ya bar babu nan to babu zai kori matar sai ya koma shi da babunsa daman da babu za ka same shi da aka sai ya kama hanya ya ce masa to zai tafi tauci ne ma amma bai zai daɗe ba insha Allah zai dawo sai ta kuka ta biyo ta har kofar gida ta ce kuma yanzu za ka yi tafiya irin wannan wa ana hamil ga shi na da ciki ko yau ko gobe zan haihu a duba wannan lamarin kenan a nan sai ya ce masa to sai ya ɗau hannunsa sai ya dafa cikin ya ce Allah na baka ajiyar wannan ɗan wannan ɗan nawa da yake cikin cikin mahaifiyarsa Allah na baka ajiyar sa shi kenan ita da ta je ya kira Allah sai ta haƙura sai ta daina kukan ta ce ku tafiya shi kenan sai ya tafi yau ne gobe ne kamar zai dawo tafiya ba sai ta zama ta yi tsawo bayan ya tafi sai wannan mata Allah ya mata rasuwa sai ta rasu shi kenan aka je aka binne ta a magabarta ba an binne ta a magabarta da wannan cikin nata aka je aka binne ta can ya ce bayan wani lokaci sai gani na dawo ya ce ina dawowa da ke daman yana daga cikin ladabi na musulunci ba cika sun mutum ya rika dawowa irin dawon munafurci mutum ya dawo da daddare wai kawai sai da safe kawai sai aga ya bulla ko kuma ya dawo da asuba kawai da safe sai aga ya bulla A'a, an fi so in za ka dawo ka dawo ido da ganin ido da aka ba Allah nan sai dawo ya rashigo garin su har anguwar da yake da yamma yana zuwa sai makotansa da wasu da ko magana ma ba ta hada su da shi sai suka zo suka tare shi suka aje su a gidan wasu ba su shiga gidansa ba saboda sun san irin tsananin soyayya da take tsakaninsa da matarsa shikenan suka tare shi suka aje shi a makota aka masa abinci ya ci aka yi abubuwa shikenan sai ke tambaya to me yasa ku za ku tare ni ba za ku bani dama in je gidana ba sai ba za ku ba mu dama kun je gidana ba sai aka ce eh lallai gidan nan naka ba kowa matan nan taka da kabari Allah mata rasuwa ta rasu a wannan lokaci sai hankalin sai tashi take sai hankalin sai tashi ta rasu aka ce ta rasu yau shi aka ce a ta dau lokaci wai ga wanda zai yi sai ya hango hayaki a makabarta sai ce a me nake hangowa kamar hayaki a makabarta aka ce masa eh lallai haka makabartan mun nan tun ɗan tsawon lokaci kullum muna ganin wannan hayaki dare da rana baya barin makabartar sai ce a to ai sai mu je mu duba ana zuwa ko makabartan sai aka samu kabarin matarsa ne yake ci da hayakin kabarin matarsa daga kabarin matarsa hayakin yake fitowa sai ce kai ni fa na sani wallahi wannan mata tawa sawwamatun ne qawwama kuma kuma afifa mace ce mai yawan sallah mace ce mai yawan azumi mace ce kamammiya Allah ne zai mata haka ba ba azaba ake mata a kabarin can nan ba ake ganin hayi ni zan tona ka zan tona kabarin ta ta ba tarka ce wa isa ya hana ka tona kabarin ta shikenan to kun sani ai ana ko kabari za a tona ko za a gyaran kabari to ba ba a fara gyaran kabari ta kai ko akan fara gyara kabari ne ta kafa ana sarawa ana sarawa ta yadda in ya zama kaga kafa ne zai zama da sauki akan a ce fiska aka samu shike na ana tsara ana tona ana tonawa har aka iso inda za a iya sa hannu ne an yi so kabarin nata ana yayi kabarin daidai kafar tata sai ga jariri yana kwance yana ido biyu da jaririn nan sai ya ji wata murya a lokacin da duk wanda suke wurin suna ta ya kai bawan Allah ga ajiyar da ka ba wa Allah Allah ya ajiye maka kayanka shi kenan sai laudan su kawai aka ne da kasa aka zo aka neme mace mai shayarwa ta ci gaba da shayar da shi ka gaba ta haifi shi ne bayan bayan ta rasu wannan ɗaki ne girma yau har ya zo da shi wurin sai na umar a lokacin sai yake cewa kai kai to ina mana ina ma da wai dan da na sani ko ina ma da a ce lokacin da na dafa cikin tannan na ce Allah na baka ajiyan dan nan nawa da na ce ya Allah na baka ajiyan dan nan nawa da matata wallahi ba za ta mutu ba zai dawo ya same ta amma sai ya zama nan ne ya ba wa Allah ajiya tun da dan ya ba Allah ajiya Allah ba ya ajiye masa ya dawo ya samu ainihin ɗansa to wannan saniya haka aka yi su bayan Allah sukan yi haka ma'ana sukan yi a ba wa Allah ajiya ma'ana kamar yadda muka ji na wannan abin da ya faru da sai na umaru da kuma wannan abin da ya faru na a wannan yaro mai saniya shi kenan wannan yaro mu dawo cikin tarihinsa amma ba yaron da aka haifa bayan mutuwa ba yaron nan dai mai biyayya ga mahaifiyarsa wanda babansa ya bar mata saniya ya ba wa ita Allah ajiya shi ke wannan yaro ya zama mai biyayya ne ga mahaifiyarsa an ce saboda tsantsar biyayyarsa ga mahaifiyarsa ya kasance yana fita neman kuɗi amma idan ya fita neman kuɗi ya samu kuɗinsa yakan kasa kuɗinsa kashi uku ne an ce kuma sana'ar da yake yi sana'ar itace ne yakan fita ya je itace ya zo ya sayar sai ya kasa kuɗinsa kashi uku kashi daya sai sai abinci da shi ya ci kashi daya sai ya kaiwa mahaifiyarsa kashi daya sai ya sadaka da shi haka yake yi sannan ya kasance a ta lokutansa yakan kasa su kashi uku na dare yakan zo ya samu lokaci ya yi hira da mahaifiyarsa sannan yakan samu lokaci da dare ya yi bacci sannan kuma yakan samu lokacin da yake tashi ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala to haka yi ta yi ya ta nuna wannan tausayi ga mahaifiyarsa Allah ku ya masa albarka saboda wannan kyautatawa da dadadawa da kulawan da yake wa mahaifiyarsa da haka wannan gargadi ne gare mu mu zama masu kyautatawa mu zama masu dadadawa ga iyayenmu mata saboda wani sahabi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wato wane ne ayyun nasi a haku bi ahsani sahabati wane ne a cikin mutane ya kamata in kyautata masa zamantakewa ya fi cancanta in kyautata masa zamantakewa in zauna da shi lafiya in rabu da shi lafiya annabi ya ce mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka har baki uku three times sannan a na hudun sai ya ce sun ma'abaka sannan sai mahaifinka da haka mu kula da abin da ya shafi shanin mahaifiya lallai mun sani a akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kira alkamatu wannan sahabi ya kasance bai samu kyautatan mu'amala da mahaifiyarsa ba sai gashi mutuwa ta zo masa aka zo annabi ya ce aka zo ga annabi annabi ya ce a je a ce alaqana masa la ilaha illallah aka je aka yi aka yi aka yi ya fadi la ilaha illallah ya gagara annabi da kansa ya zo ya laqana masa bai iya fada ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina matarsa ya rata ya halin mijin ki ta rasulullah yadda kuka san halin nan nasa ne da kyautatawa annabi ya ce mahaifiyarsa tana raye aka ce tana raye annabi ya ce to a kira min ita aka kira ta annabi ya tambaye ta yaya me alakar ki tsakanin ki da danki ta ce ba ruwa na da shi ya fifita matarsa akai na a wannan lokaci annabi ya ce to ki yafe masa ta ce a ni ba zan yafe masa ba annabi ya ce in ba ki yafe masa ba zai shiga wuta ta ce eh ya shiga din subhanallah ranta ya baci sai annabi ya ce to a hada wuta kawai yanzu kawai sahabbai suka shiga jeji aka fara tattaro itatuwa wannan lokaci da ta tabbatar cewa ba wannan itatuwa ya tattaro su ba za a iya za a iya hada wutan kuma a gefen shi to a lokacin sai ta ce ya rasulullah na yafe masa ai da ta ce ta yafe masa a'a babu ma wanda ya lakana masa la ilaha illallah kalmar shahada ce ga shi ya faɗi la ilaha illallah za ka yi uwa mu ainihin kula da sha'anin iyayen mu mata to wannan yaro dai mai biyayya ne ga mahaifiyarsa to dai girma ya kai karfi sai wannan mahaifiya ta tafi ce masa ka tafi bayan gari babanka ya ba da ajiya ya ce ga ubangijin annabi ibrahim ya ba ya ba da ajiyan saniyarka ga ubangijin annabi ibrahim da aka tana can ka je ka idan ka je a ya ce idza atayta ila gabati qul ya rabbi ibrahim wa isaq wa yaqub sallimni baqarati ka je ka jejin da ka je ka jejin sai ka ce ya ubangijin annabi ibrahim ya ubangijin annabi yaqubu ya ubangijin annabi ishaqa Allah ka bani saniyata kamar yadda babana ya baka ajiya ya ce a ka ajiye masa kai sai lokacin da na girma ka danka ne shikenan yana zuwa kuwa yana fada sai ga saniyata ta taho saniya tana zuwa sai saniyar ma abun mamaki sai ta yi magana sai ta ce irkabni to ka hau mana ka hau bayana mu tafi qala sai ce la ummi ma amartini bi rukubiki aini ne biyayya ne ga mahaifiyata mama ta bata ce in hau ba ta ce in zo ne kawai in karbi saniyata da haka bata ce in na karbi saniyata in hau baya ba ta ce kai amma ka yi sa'a laura kiftani la'ajasta anni fala tubdir minni ala shay da ka hau ni da ka yi ganganci ka hau bayana wai ai da ka da ka da, da na gagare ka da na fi karfin ka da babu yadda kai ya da ni sai yadda nai da kai amma ka yi wa kanka dabara da ka bi mahaifiyarka ba ka yi abin da wato ranka yake so ba kana tafiya ne akan manual akan tsari na mahaifiyarka Allah ya kuwa mu kula da abin da ya shafi shanin mahaifiya shine abin da iyayen fulani suke cewa kuma wani dari wato bace ko maka ke bibbi na rasadu abinda babba musamman kana da mahaifiya a raye ko mahaifi abinda suka zauna suka leka suka gano suka ce abu ka za ka yi to ka dage ka yi wannan abun za ka ga alherinsa ko a ranka ba ka so tun da su suna so to ka yi abun wallahi za ka ga amfaninsa saboda allah ya ba su wani irin hange da ba ka da irin wannan hanyar kai da haka wannan ɗaka ga bai hau saniyar nan ba saboda daman mamarsa bata ce masa in ya ɗauki ya karbi saniyar ya hau ba shi kenan ya dawo da saniya sai mahaifiyar ta ce to yanzu saniyar nan ba rike ta za mu yi ba ka tafi da ita kasuwa ka je ka sayar in ka je ka sayar in za ka sai da ita kuma ka sai da ita dinari uku dinari uku a lokacin kuɗi ne mai yawa ta ce amma a salatu dinari hajji bakara saman wa salatu dinari la ya kilo an zali kada ka yadda duk ta da za a yi ma'ana ta gaza wato dinari guda uku shikenan walakin la ta shi'an illa ba da mashawarci ta gaya masa doka uku kenan ko ka sai da ita dinari uku kada ka yadda ta gaza dinari uku in wani abu ya canja a cikin cinikin kada ka yanke hukunci sai ka zo ka gaya ne kenan yaro ya tafi yana zuwa kuwa sai ga wani mutum ya zo shi zai sai wannan saniya ya ce ya bikam tabi'u hadhihi al-baqara nawa za ka sai da wannan saniya yaron ya ce abi'u hadhihi thalathati dananir ala mashwarati ummi zan sai da ita akan dinari uku saboda shawaran mahaifiyata da ta bani kala sai ya ce kudi ka sittata da nani wala tu shawir ummaka zan baka dinari shida dubul fa kenan ninki amma kada kai shara da mahaifiyarka ka yadda sai ya ce a sau shawi umi zan je shahara da mahaifiyata da ya dawo ya bugun mahaifiyarsa ya ce wani ya ce ya ya siya ta dinari shida ta ce to ka sayar masa inda dinari shida saboda shawarar da na baka sai ya zo ya ce mutum to na yadda zan sayar ma ita dinari shida saboda shawarin da mahaifiyata ta bani ta ce ai haka bismillah a sai wannan mutum ya sake cewa kai ya duba saniya ya duba saniya ya ce ai saniyanka nan yadda ta sha kiwo take da kyau take ɗaukar gidanin masu kallo ai ba maganar dinari shida ba ne zan saye ta dinari goma sha biyu kaga ninki nawa ninki hudu ninki hudu na kudin da aka yi wa saniya zan saye ta dinari goma sha biyu amma kar ka gaya mahaifiyarka sai ce a lallai a la hatta ushawira ummi ni ba zan sai da ita dinarin sha biyu sai na yi shawara da mahaifiyata sai ya dawo sai ya gaya mahaifiyarsa sai mutumin nan ba ya ce mini wai dinari sha biyu zai sha shi ya ga ta yi karan a dinari shi daban ta ce a kai ba mutum yi bane hannun ba mutum bane mutum kam a ce masa ga saniya kudin ta dinari uku ya kara ya ce shida zai saya a ce an sallamar shida ya ce ya kara sha biyu zai saya a kai wannan ba mutum bane wannan ba al'adar mutum bane wannan mala'ika ne zai jarrabe mu da haka kawai in ka koma ka ce yanzu ba za ka sai da ita ba ma kana neman shawararsa me shawararsa ka sai da ita ko ka ci gaba da rike ta kenan kaga amfanin bin maganan mahaifiya ko kaga ta gano masa abinda tunaninsa da hankalinsa bai gano masa ba shikenan sai zo ya gaya wa wannan mutumi sai ce lalle haka ne ni mala'ika ne Allah ya yi koni shawarin da nake baka kada ka sai da wannan saniya ka ci gaba da rike ta nan ba da jimawa ba annabi Musa alaihi salam zai turo yan aika mutanensa banu Isra'il za su zo su saye ta amma idan suka zo za su saye ta daman sun tsananta wa kansu ne Allah ya tsananta musu kada ka sayar musu ita sai da wannan sharadin sharadin shine abinda muka fara da farkon nan ma'ana in an yanka ta an fide ta sai a shimfiɗa fatar ta sai a cika fatanta da kuɗi cikin fatanta na kuɗi shine kuɗin kaga ba maganar dinari shida uku ba maganar shida ba maganar sha biyu ai ba maganar ishirin da hudu ake ba kaga kuɗaɗe ne kawai da wato kusan babu lissafi shikenan haka aka yi kuwa ba daɗe ba sai ga wato banu isra'il suka zo suka nemi wannan saniya saboda ita ce saniyan da ta yi daidai da sifofin nan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa na cewa saniyar da za a yanka bayan sun zo sun aka yi wannan sharadi suka yanka ta da suka yanka ta sai suka sake koma wurin annabi Musa alaihi salam suka ce to yanzu mun yanka saniya daman ka ce in an yanka saniya ne Allah zai bayyana mana wanda ya kashe mana dan uwanmu yanzu sai yaya sai Allah ya ce ka ce musu ya Musa su ɗauke su yanke harcen saniya su je su daki wannan mamacin da wannan harcen zai tashi zai faɗi wanda ya kashe shi amma zai koma ya mutu don daman ya kwanansa ya ƙare ne su ne suka zame masa sanadi amma tun da rikici ya faru Allah zai raya ke warware rikicin haka aka yi kuwa sai suka yanka wannan saniya suka ɗauki wannan harshe na saniya suka zo suka daki mutumin suna da kansa ko sai ya tashi ya zauna aka ce ya tashi ya zauna wato abun mamaki a lokacin da ya tashi ya zauna wato inda aka sare shi da da wannan gadin mutanen suka kashe shi na jijiyoyin jini na wuyansa jijiyoyin jinin suna feso jini ya yi magana ya ce musu lallai wani da wani su ne suka kashe ni a wuri kaza a wuri kaza saboda suna da bukatan su gaji dukiyata shi kenan sai ku sake komawa ya ainihin faɗi ya mutu Allah ya ce fa zabahuha wa ma kadu yafalu sai suka ainihin yanka ta amma da kyar da sun gagara ba za su yanka ta ba to a wannan lokaci annabi Musa sai ya hukunci wannan hukuncin kuma har gaba da gobe har a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin yana nan cewa man ajjala al'amra uqiba bi hirmani duk wanda ya gaggauta lamari to sai a har sai a ainihin wato hora shi da haramta masa yanzu kamar misali wanda ya nemi auren mace a cikin gidda to wannan mata aka gano cewa lalle bata gama idda ba wani ya fada neman aurenta to ta haramta gare shi saboda me ya gaggauta lamarin da ya kamata a jinkirta shi sannan in a cikin wannan al'umma ma har yanzu aka samu wani ya kashe wanda zai gada to nan ma ba za a da zai gaji shi ba kuma wannan ƙa'ida haka take ba ma maganan kayan gado ba a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana ya nuna mana cewa lallai duk wanda ya gaggauta al'amari to za a haramta masa wannan al'amarin amma duk wanda ya yi haƙuri zai iya cimma al'amarin da wato a a da yana ganin bi zai iya cimma wannan al'amarin ba akan wannan gaba kafin mu ƙarisa aya ta gaba zan ba mu wato labarin wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mu gane cewa a komai ana da bukatar mutum ya zama mai tsantseni kuma kada ya zama mai gaggawa saboda ata'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan yin abu sannu sannu daga Allah ne amma yin abu da gaggawa daga shaytan ne mafi yawanci in dai kai abu da cikin gaggawa ba wuya sai kai nadama kan abin da ka aikata wani sahabi ne yunwa ya dame shi ya rasa ya zai yi sai ya rika yawo da daddare har ya fada wani gida yana zuwa gidan mai jin yunwa ina ya kamata ya nema a cikin gida sai nemi madabi ya nemi kicin yana bude kicin kuwa sai ya ga wasu tukane wannan tukunyar kunu ne mai kyau damamme mai zafi sannan da tukunyar abinci ne wato dafaffe ɗaya tukunyar tukunyar miya ce ga nama ga miya mai daɗi mai kanshi ce to yanzu shi idan ya yi gaggawa ya fada wannan abincin ba ya ci haramun kuma shi kenan ƙarshen ta wannan abincin kuma ya zama haramun a kansa saboda ba da izinin mai shi ci ba sannan kuma kila shi da ya sake samun irin wannan hadarin shi kenan sai ce to ya haƙura da rinsu ba sai ya faɗa fa ɗakin mata saboda ga kicin ga ɗakin matar yana shiga ɗakin sai ya yi karo da ainihin wani akwati yana bude akwatin sai ga kudade a cikin wannan akwatin shi kawai ina fama da talauci ko dai ban ci abincin nan ba da kudin nan kam ai zan da ne ɗiban wani abu nan zuba aljihuna sai ji da cewa kai Allah yana gani na bai kamata ne haka ba ya kamata in kiyaye yana matsawa gaba sai ya ga wata mata mai sauran shekaru ma'ana ba wacce ta tsufa ba wacce zai iya bukatar aure da ita ya ganta ya ce kai na haƙura da abinci na haƙura da kuɗi wannan kan ba za haƙura da ita ba sai ya tuna kuma kai amma fa Allah ya hana ba kyau da haka ba zan gaggauta wannan al'amari ba gara duka waina abubuwa da na rasa in bi a hankali in same su ta hanyar halal shi ya fi mini da in gaggauta su in same su ta hanyar haram shikenan wannan bawan Allah sai ya dawo yana dawowa gari yawa ya fito majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yin wasa dai na kwanaki dan ba yin kwana dai ba da yin wasa ta kwanaki shikenan yana ana zaune a majalisar manzo Allah sai ga wata bata ta zo ya rasulullah na zo ne ka sama mini miji wallahi jiya dai kadan ya hana mai yawa a kariyar Allah kawai Allah ya kare wani ƙato ya shigo gidana na je na ƙuruntu a kicin bayan da na iya da shi ba zan yi dukansa ba ba zan yi kururuwa ba kuma na je ya gan ƙuruntu a kicin ya za ya ƙuruntu a ɗaki na kaɗan da ya auka mini Allah ya taimake ni bai auka mini ba to amma yanzu kam na zo ka sama mini miji dan duk gidan da aka tabbatar akwai namiji to da wuya bara wai shiga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya a cikin sahabbai akwai mai bukata ne wancan sahabi na ce ya gano cewa sai shi ne ya shiga gidan can sun yi sauri ya daga su annabi ya ce to bismillah ya bada aka ya nemo sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ita kaga da ya hakuri bai gaggauta al'amari ba abincin nan nan da da yake haramun a gare shi yanzu ya zama halal kudin nan na da da yake haramun a gare shi yanzu ya zama halal sannan matan nan ta da da take haramun a gare shi yanzu ta zama halal to haka kada mu rika sauri ita duniya musamman wurin neman duniya ba a sauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ita duniya ba da sauri ake neman ta ba lahira ne ake nema da sauri ya ce iman li duniyaka ta annaka ta'ishu abadan kai aiki don duniyar ka kaman zaka dawo har abada ma'ana kai ta nema a hankali yau an fita an samu shikenan in ba samu ba alhamdulillah Allah kai mu gobe in Allah kai mu gobe muka fita ma samu amma ya ce iman li akhiratika ka annaka tamutu gadan idan zaka yi aiki don lahiranka to kai aiki kamar za ka mutu gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu Allah ya mana albarka Allah ya ce fa zabahuwa wa ma kadu yafalu wallahi suka yanka ta wato da har sun gagara abun har ya kusata a ce sun gagara ba za su ainihin iya yanka ta ba yanayin hukuncin lokaci na ga akwai tambayoyi za mu dakata a wannan wuri minti minti hamsin saura mana kusan minti goma a wanda za mu karisa su wurin tambayoyi saboda su yi ruwa sun koka cewa lallai suna dan shan rana in aka tura sosai rana yana damun su to lallai za mu yi ta kokari mu fara ba sai kusan goma da rabi to da haka za mu iya kokari dai ba za mu wuce sha ɗaya da rabi ba sai mu zama mun ainihin kafi sannan duka yan uwa da suke halartar wannan karatu muna sanar da su rana ita yawar haka za mu rufe wannan karatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah bai tuce rayuwar tamu Allah ka samu cika da imani Allah ka tuce karshen mu kaga yadda rayuwar take fisgan mu tar far far far far fisga take yaushe ba muke ta nazari muke ta tattaunawa da kwamitin wannan masallaci za a fara wannan karatu yanzu ana ba da sanarwar ranar rufewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah karba mana hakika lokaci yana gudu wajibi ne mu kuma mu ankara mu ma fita a guje wurin neman lahiran mu Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ibadun mu da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya karba mana insha Allah ta'ala muna gaya wa su yan uwa masu bukata ta musamman da sauran yan uwa da suke zuwa suke yi wanda ba masu bukata ta musamman ba wanda suke zuwa muke zama da su a wannan karatu cewa lallai rana ita yau ma'ana ranar lahadi mai zuwa rana ita yau za mu rufe wannan karatu sai kuma Allah ya kai mu baɗi kuma za mu roƙi Allah din Allah subhanahu wataala ya kai mu baɗin albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan ga yan uwa da suka saba ba da taimako na abin da ake bayarwa na kyautatawa da dara da su wayannan yan uwa namu masu bukata ta musamman to lallai kofa a bude take mun sani da ranar rufewan a ranar ne ake samu a daddanka musu abinda Allah subhanahu wata'ala ya hore na kyautatawa saboda ainihin a kara musu karfin gwiwa akan wannan kokari da da suke da shi na kokarin wato fahimtar addinin musulunci da riko da addinin musulunci saboda a gudu tare a tsira tare da ka za mu karanta abin da ya sauka daga cikin tambayoyi a cikin iya dan lokaci da ya rage mana sai mu yi addu'a mu zama mun tashi akan lokaci ba tare da mun wuce lokacin ba I am still holding, hold, holding fasting and on many occasions this flying. mai tambaya na farko yana tambaya ya ce shi mutum ne da yake azumi amma yana samun wata jarrabawa na yau da gobe cikin mu'amalolinsa da yake yi yakan yi mu'amala da mata sosai yakan yi musu wasa wani lokaci ma har ya kai hannunsa ya taɓa jikinsu ko ya rika zama kusa da su amma dai maganar gaskiya babu wani abu na saduwa da yake faruwa tsakaninsa da su sannan kuma a baya ma jin wani abu na sha'awa wai idan ya haka menene matsayin azuminsa eh lallai in dai ba abin da ya bayyana ba babu mazi babu wadi- babu mani ma'ana wannan abubuwa guda biyun babu abin da ya fito daga ciki azuminsa yana nan amma ya kiyaye kiyaye shi azumi kamar yadda kullum muke faɗa muna ɗaukan wato a tsari na mazhabar malikiya shi fi dacewa da mu musamman mu mutanen najeriya wato da kuma kowa ma saboda shi man malik daman shi ya bambanta da sauran malamai shi a wurinsa duka dokokin allah ma tilka hududun lai fala ta karabu hali wato dokokin allah ne kada ka yi kusa da su yanzu misali idan an ce maka shigowa masallacin nan haramun ne sai a ce to ko titin nan karka tsallako don ba yayin ka tsallako za ka yi sha'awar bari ka shiga to da haka shi man malik haka yake kuma haka ake so a azumi in an ce abu kaza ka doka ne to Allah cewa yi ko kusa da shi kar ku yi don haka an taba tambayar na na Aisha Allah kara mata yadda cewa a mutum a, me labari mun ji labari ku ne matan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sumbantan ku idan yana azumi menene gaskiyar haka ta ce haka ne lalle annabi sallallahu alaihi wasallama in zai fita yakan sumbace mu mu matansa amma kai ko mai tambayan zan maka tambaya ayyukum yamliku irbahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a cikin ku waye ne yake iya control na sha'awarsa irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai control din sha'awarsa kaga babu to tunda babu kawai karai da aka yi nisanta ya zama tsakaninsa da mata nesa nesa kada ya kusa da su kuma musamman ma anan ina ƙara jan hankali wannan koda matarsa ce balle kuma ta kawai mata ne kawai haka abokanan aiki a wurin aiki ko abokanan zama ko abokanan zumunci ba matarsa ba ce wannan kafa mafi haɗari ne a lokacin azumi da ma lokacin da ba na azumi ba ya kai hannunsa ya taba matar da ba muharramarsa ba wannan haramun ne Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutum wato ya taba wato ya sa hannunsa ya taba matar da ba muharramarsa ba wato bala'in abin da azabar abin wato kamar a sa ƙarfe ne mai ƙarfi rodi a cikin wuta idan ya yi ja ya yi zafi din nan sai a ɗauko shi a rika ɗoɗana masa akan kayansa da Allah ɗan adam zai yadda masa haka da zai yadda ba to tun da zai yadda masa haka ba kada yadda ya taɓa jikin wata mace wacce ba muharramarsa ba ba ko matarsa ba a kowane lokaci ma balle kuma a lokacin azumin wata ramadan wannan mai tambaya mace ce ta cewa mutum ne ya sake matarsa tana cikin kuma idda shikenan sai kuma ya suka sake dawowa yana zama tare da ita yana kokarin ya kusance ta kuma yana gaya mata cewa fa har yanzu ita matarsa ce to wannan me yake nufi does it means me yake nufi yana nufin cewa a their marriage is remains or uh, divorce cewa auren su kenan ya dawo ko kuma har yanzu tana matsayin wacce ya sake min eh please make clear for us tana bukatar ƙarin bayani kaga wani abin burge ya fito shi tambayoyin ma da turanci su ne a lallai idan mutum ya saki matarsa kuma tana cikin idda ya zama kuma sakin da ya yi mata saki ne na sunna ba saki ne na bid'a ba ba na ya sake ta ɗaya ko biyu to yana da dama ba ta gama idda ba ya sake dawo da matarsa kamar yadda alkur'ani mai girma ya faɗa Allah yana cewa wa bu'ulatuhunna a haƙu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha mazajen su su suke da haƙƙi su dawo da su ɗakunan su su gaba da zama dama an ce karka bata mata ko ta fita gidanta ma'ana in dai ɗaya ne ko biyu wannan babu matsala yana da dama ya ce wa matarsa ta koma kuma ta koma ɗin wannan babu matsala a haka kuma aka fi so ba kuma Allah ya sa wato ta zama itan ta hankalta kan abubuwan da ta yi masa har ya kai ga ya yi mata wannan fita sai dai malamai sun so za mu gaya muku san da wannan malamai sun so daman shi suka ya rika zama a rubuce saboda shaida sannan kuma idan mutum ya dawo da matarsa ana so ya kafa shaida ko da mutum ɗaya ne kuma ita ma ba kawai ta ga ya zo ya kama hannunta ko wani abu mai kama da haka ko ya shige cikin ɗakinta ya zo ya zauna a'a ya gaya mata wance na dawo da ke don daman in dai bai kai shika uku ba to lallai wajibi ne ma cinta abincin da za ta ci da abincin da za ta da abin da za ta sha da suturanta da maganinta duka daman yana wuyansa ba dama tana idda lallai wannan ba matsala ba ce allah subhanahu wata'ala ya ba da lafiya da zaman lafiya wadda a yi magana ya riga da abu ce ta shi wannan mai tambaya ne kan karatun da muka yi na ga jiya e jiya jiya muka yi magana muka yi karatun cewa masu sayins ilimin kimiyya suna faɗa a cikin ilimin su cewa wai da ɗan adam ma dini ne wasu ya fifi da gashinsa ya tsince wuriyarsa ya dawo mutum ha ba haka ba ne lallai birrai Allah ya yi su a birrai amma Allah ya taba me da wasu mutane sun zama jiri amma ai mun ji da Allah ya me da su suka zama jiri kwana uku kawai suka suka zama suna birrai Allah ya kashe su da haka dan adam Allah ya gaya mana yadda yake yin sa ya gaya mana ta inda yake fitowa sannan birrai har gaba da gobe Allah ya gaya mana yadda suke cewa an san kuma yadda suke fitowa ko Allah yana gaya mana cikin suratul shura fatimus samawati wal ard خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه الله يا لكيكو نيكو كو متاني maza da mata ya halicci mace daga cikin namiji in mace kuma ta haɗu da namiji to sai a samu ya'ya maza ko a samu ya'ya mata da haka su kuma dirrai su ma Allah ya yi su maza da mata in biri ya haɗu da biri namiji ya haɗu da biri jira biri ya mace ko za mu ce wallahu ta'ala alam shi ke na sai a haifi da rai da aka ba ni dan adam wannan abin da suka faɗa wato shaji faɗi ne maganar Allah ita ce gaskiya kuma na zaku min wa man azzaku min Allah hadisan babu wanda yake Allah gaskiyar magana da aka maganar Allah zamu dauka su wannan magana ta su zamu ajiye ta zamu sa ta a kwandon shara tunani ne kawai tunanin kuma yayi karo da abin da bai halitta din shine Allah subhanahu wataala ya faɗa wanda mai tambaya yana cewa lokaci ya yi kun? eh lokaci da hararen mu amma yana ga takardun da suka rige mana ba su ci guda uku ba za mu yi rush karanta su wanda mai tambaya yana cewa wani tafiya ce ta kama su zai tafi wani gari amma kwallo zai kai shi subhanallah wai yana da dama ya ajiye azuminsa dan kare je ya sha wahala a wannan kwallon da zai yi bayi da dama ana ana ba da dama a yi kasaru na sallah a ajiye azumi duk tafiyar da ta kai kasaru ita ce tafiyar da za a iya yi wa azumi za a iya ajiye azumi kuma tafiya ta kasaru mun sani ta zama fi gairi ma'asiya ma'ana ba tafiya ce ba tafiya ce ta saba wa Allah subhanahu wata'ala da haka abinda ma muke masa ainihin shawari shine ya hakura da wannan harka ta wasanni ya tsaya ya samu riban watan ramadana na sani ya sani yana ganin mutane irinsa yan uwansa wanda bara an yi azumi da su amma bana Allah bai kawo su wasu rasu to da haka shi ma bai da tabbacin cewa zai iya samun ramadanan bane da haka ya watsar da wannan harka ta duniya ya aka ce ga harkar duniya ta hadu da harkar lahira to aje harkar duniya ake a ɗauki harkar lahira Allah ya dace da mu Allah ya sa a gyara wannan mai tambaya na cewa wannan kuma tambaya take yi ita mace ce Allah ya jarabe ta da rashin lafiya cikin watan Ramadana kuma rashin lafiya ya tsawo mana bata warke ba har sai bayan sallar layya to bayan sallar layya sai ta samu sauki to yanzu da man dole ne sai ta sai ta rama wannan azumin sa Ramadana ba ta da ba ta yi ba tun da rashin lafiya ne ya sa ta to lalle za ta rama dole ne sai ta rama tun da ta riga da ta samu sauki dama haka Allah ya faɗa ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana cikin hali na tafiya to lalle dai aji azumin sa har sai lokacin da ya dawo gida ya zauna ko kuma ya warke daga wannan rashin lafiya sai ya rama azumin a to sauran kwanaki na daban na cikin shekara gaba ki daya wannan takarda ko ita ce ma aka fara kawowa tana cewa assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya malam ina neman addu'ar ku akan yarana suna cikin halin hauka a roƙa mini Allah ya ba su lafiya amin to muna roƙon Allah Allah ya ba su lafiya hauka suna cikin hali na hauka Allah ya ba su lafiya muna addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu Allah ya yi mana gaba daya marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ƙara mana da imani muna ƙara sanarwa da yan uwa in Allah ya da rana ya ce za mu rufe wannan tafsiri a daidai irin wannan lokaci da muke gabatar da shi abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shi na Allah ka gafarta mana Allah saka muku da alkhairi da wannan haɗin kai da kuke yi wanda bai samu yi tambayar sa ba yau next week idan Allah ya kawo mu za a ci gaba da wayannan tambayoyi za a ci gaba da karatu kuma za a samu daman a yi tambayoyi za mu ba wa malamin mu a malam baboro na kau ya rufe mana wannan zama da albarka da صلى الله عليه
Thank you. Thank you.
yi mana wannan dafa Allah ya saka da kai dan shi ne za mu rufe insha Allah eh insha Allah assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya sha Allah alhamdulillah ya rin ya hauri ya ibada alhamdulillah assalamu alaikum ya hauri alhamdulillah alhamdulillah ya dai ya bawa alhamdulillah Ana an gida? Ba ka kaji abin. Ba zan gyara.